بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna takwas ga watan zulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 29 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammadu qasim Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi daga nan masallacin da ke nan unguwar laji kwatas a nan cikin garin bauchi a karatunmu na baya mun karanta lamba ta 25 daga cikin gabobin da malama take kawo mana su a matsayin magani ko waraka ga dukkanin damuwar da mutum ya shiga ciki wanda in ban manta ba abinda mun karanta shine malama take ce mana idwi madiyakal hazin idan har kana so kaga damuwar da kake ciki ta tafi to yi kokari ya zama duk wani abin da ya riga ya shuɗe na bakin ciki to ka nannaɗe tabarman ka wurga ta ta bayanta duk wani abin da ya riga ya shuɗe na bakin ciki nan naɗe shi ya zama ba ma ka ganinsa ba ka tunano shi a cikin zuciyarka domin duk sanda mutum yake tuna wani abin da ya faru na damuwa ko na bakin ciki to za ka ga diman da'iman yana nan a dawwame a cikin wannan bakin ciki saboda yana tuna abin da ya riga ya wuce yana tuna abin da ya riga ya shuɗe saboda ka malama take cewa da haka abinda za ka yi shi ne ka sani cewa shi abinda ya riga ya wuce nan naɗe shi ake yi a wajen masu hankali masu hankali suna cewa duk abinda ya riga ya wuce to ana nan naɗe shi ne ba a rawaito shi ba a tunaninsa da haka rayuwarka ka tsaya ka fuskanci gaba wala taltafit ilal wara fatata'athar fi tariq kar ka dinga waiwaye kana kallon baya kana tuna baya sai ka dinga yin tuntube akan hanya sai ka yi tuntube ka fadi unzur ilal mustaqbal fuskanci gabanka kalli abin da yake fuskantowa wa ammil khairan min rabbil karim kai buri da fatan alkhairi daga wajen ubangiji mai karamci za kuma ka ga alkhairi da ka ga alkhairi tsari ne na Allah in dai mutum zuciyansa akwai alheri to ko da Allah ya karbi wani abu daga wajensa ya kwace wani abu daga wajensa to zai bashi abin da yafi wannan din alkhairi haka Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum in Allah ya san in Allah ya hangi alheri a cikin zukatanku to zai ba ku mafi alkhairin abin da aka karba daga wajenku mafi alkhairin abin da ka rasa Allah sai baka abin da ya fi shi alkhairi saboda zuciyarka akwai alkhairi a cikinta zuciyarka akwai alkhairi a cikinta so kun ga anan da malama ta ce wa ammi khairan min rabbin karim ya zama kana da burin alkhairi daga ubangiji mai karamci kullum abin da ake so ga mutum abin da ake so ga ɗan adam shine tsakaninsa da ubangijinsa a koyaushe ya zama tunanin alheri yake ma Allah ya zama tunanin alkhairi yake ma Allah idan wani abu ne ya rasa bai samu ba to yayi kokari ya dinga hararowa a zuciyarsa cewa babu mamaki wani abu ne na alkhairi Allah yake nufin shi da shi ya hana shi wannan abu ba ba mamaki Allah tabaraka wata'ala yana cewa kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum Allah ta'ala ya ce ba mamaki ya zama ga wani abu can kuna son shi sosai amma sharri ne a gare ku ga wani abu nan kuma ba kwa son shi ko kadan amma alkhairi ne shi a gare ku me yasa Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun saboda Allah shi ya san meye alkhairi meye sharri na gaskiya ku kuma ba ku sani ba kuna amfani ne da abin da yake a zahiri kuna amfani ne da abin da zuciyarku take raya muku amma menene alkhairi gaskiya hakikatan Allah ne ya sani me sharri gaskiya hakikatan Allah ne ya sani Allah ne ya sani mu ko mutum game da zamantakewarsa da iyalinsa Allah ya nuna mana yace wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ce ku yi musu tagomashi ku zauna tare da su cikin alkhairi sai ce fa'in karihtumuhunna lokacin da kuka ji ba kwa son su to kar ku yi saurin ɗaukan hukunci ku tuna cewa fa'asa an takrahu shay'an za ku iya yiwuwa ku ki wani abu amma wa yaji alallahu fihi khairan kathira Allah ya tara alkhairai masu yawa akan wannan abu kaga kenan mutum da matarsa ma ana nuna masa cewa ba mamaki ya zama ita ce baka so amma alkhairin ka yana jikinta alkhairinta yana jikinta babu mamaki abokinta ne za ka sama 'ya'yan da za su taimake ka bayan ka mutu ka mutu su yi maka addu'a babu mamaki a wajenta ne za ka samu 'ya'yan da za su zama haddatan ƙwar'ani wasu zama limamai wasu zama kaza wasu zama kaza saboda ka shi sa sai Allah ya ce fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera ashe kenan kaga a ko'ina Allah yana nuna mana cewa abinda mutum ya ji baya so to kar ya yi saurin kudircewa a zuciyarsa cewa wannan abin sharri har ya zama cewa ya rasa wani abu na rayuwarsa hankalinsa ya tashi abin ya dame shi ya rasa ya zai yi har ya kasa ci gaba a rayuwarsa saboda ka wa'ammin khairan min rabbin karim ka jira alkhairi daga wajen ubangiji mai karanci in ko ka jira alkhairi daga wajen Allah to za ka ga alkhairi lamba ta 26 shine malama ta ce aklut talbina aklut talbina daga cikin abin da yake zama waraka ko magani ga damuwa shine cin abin da ake kiran shi da at-talbina wato kun ga anan zai nuna mana zamu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda yake wayayyen addini wanda kuma ya taba wato lungu da sako na rayuwarmu inda za mu ga cewa hatta abubuwan da mutum yake ci sai da aka nuna masa cewa ga abin da in ya ci zai zama masa sassauci ga dukkan damuwan da yake ciki aklu talbina idan asaba al'abdu hamman wa huznan idan bawa ya gamu da kunci da damuwa da bakin ciki qad la yarghabu fi ta'amin ya'kuluhu babu mamaki ya zama cewa baya kwaɗayin wani abincin da zai ci baya kwaɗayin cin wani abu saboda ma zunzurutun yadda ya shiga damuwa wala ghaza'a yashtahihi baya kuma wato ainihin babu wani abincin da zai ji yana burge shi ba wani abincin da zai ji yana son shi yana bashi sha'awa falyasna lahu ahluhu talbina to sai iyalinsa ko ɗan uwansa sai su hada masa talbina faqad warada an aisha radiyallahu anha an rawaito daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annaha kanat ta'muru bitalbinati lil marid ta kasance idan mutum bai da lafiya sai ta ce a bashi talbina walil mahzuni alal mayyit wanda aka yi masa mutuwa ya shiga damuwa sai ta ce to ku bashi talbina shi ma ya ci wa taqulu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tace naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa at-talbinatu mujimmatul lifu'adil marid talbina wato mujimmatul lifu'adil marid kalmar mujimma daga al-ijmam shine ar-raha shine hutu to talbina yana hutar da tunanin mara lafiya yana cire masa damuwan da yake ciki tarzahabu bi ba'dil huzni sannan yana tafiyar da wani sashi na bakin ciki yana tafiyar da wani sashi na damuwan da mutum yake ciki sai malama ta ce wa talbinatu ita ko talbina mecece ita sai ta ce hasa'un min daqiqin aw nakhala gari ne kamar a na alkama ko kuma dabino idan an nika shi ya koma gari ko alkama wa rubbama yuj'alu fiha shay'un min al'asali wal laban sai a sanya mishi wani abu na zuma ko kuma nono وسميت بذلك تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها an yi masa take ne da at-talbina saboda me yana kama da allaban sai aka ce talbina allaban talbina kaga yanayin harufan da ke cikin su suna kama yana kama da allaban shine nono ta hanyar yanda yake fari yanda yake da haske da kuma yanda yake baya da kauri sosai to da haka a wannan shi ne talbina a sama garin dabino an nika shi ko alkama a sanya masa wani abu na zuma ko nono a gauraya shi kaga misali mu anan yana da wahala kaga irin wannan yana da wahala shi yasa ma galibi a duk wanda ma na tambaya mai sunan talbina da hausa sai ce bai sani ba saboda mai saboda mu yana da wahalar samu anan wallahu ta'ala alam saboda haka to kaga sai aka ce mana to shi cin wannan yana maganin damuwa mujimmatul li fuadil marid tazhabu bi ba'd al huzn yana hutasar da zuciyar mara lafiya yana tafiyar da tunanin mara lafiya ta bakin cikin da yake ciki yana yayi masa shi wa ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda tace كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدا من أهله الوعك أمر بالحساء من الشعير النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن رشن لافيا كو ززبي كو وني أبو مكة من هكا ya kama wani daga cikin iyalansa sai ya sa a kawo masa wato a ya sa a kawo masa alkama fasuni'a sai sa to sai a hada masa talbina sai a yi talbina da shi sun ma'amarahun fahasau minhu sun ya ƙunu sai ya umarce su da su sha daga wannan ko su dinga lasa daga wannan abin ya ce musu innahu layartu fu'adul hazin layartu ayyashudduhu wa ya ƙawihi wannan talbinan da kuka ganshi yana ƙara ƙarfafa tunanin wanda yake cikin damuwa wanda yake cikin damuwa ya shiga wani irin yanayi zuciyarsa ta yi rauni to yana ƙarfafa masa tunaninsa ya ƙara masa ƙarfin gwiwa akan abin da yake ciki wa yasru an fu'adi saqimi kama tasru ihdakunna alwasakha bilma'i an wajhiha sannan kuma yana wanke datti na zuciyar wato ainihin mara lafiya kamar yadda ɗayan ku take wanke dattin fuskanta da ruwa kamar yadda idan mutum fuskansa ya yi datti in ya sa ruwa ya wanke fuskan za ta koma tsab-tsab to haka shi ma kuma yake wanke zuciyar mara lafiya ma'anan yartu ay yashudduhu wa yaqwihi li'anna al-huzna yurkhi al-qalba wa yud'ifuhu domin bakin ciki yana kashe zuciya kuma yana raunana zuciya saboda haka mutum yana buƙatar abin da zai daure masa zuciyarsa ya karfafa masa zuciyarsa saboda ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kunci da haka wannan shine akalut talbina abu na gaba shine sharbul laban ko shirbul laban shine shan nono wa huwa min al-ashribatil mubaraka yana daga cikin ababen sha masu albarka wa ilajul lil humumi sannan kuma magani ne waraka ce ga dukkanin bakin ciki da damuwa an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana sallallahu alaihi wasallama idza utiya bi labanin qala barakatun aw barakatani annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa nono an kawo mai madara sai ce kai ga albarka nan tazo ko kuma ya ce ma albarka kala biyu barakatun aw barakatan wa qala ibn al-qayyim an fuadil laban an fawaidil laban ibn al-qayyim Allah ya Allah ya masa rahama a cikin littafin shi na zadul ma'ad yake bayani game da fa'idodi shan madara ko shan nono ya ce wa huwa mahmud wannan abin yabo ne abu ne wanda musulunci ya yarda da shi yi wulidu daman jadidan yana tsirar da sabon jini a jikin mutum ya gyara masa jininsa wa yarɓibul badanal yabis sannan yana jika gangan jikin da ya bushe wa yaghdu wa yaghdu ghidha'an hasanan wa yaghdu ghidha'an hasanan wa yanfa'u min alwaswas sannan kuma wato ainifin yana tsirar da kyakkyawan tunani yana tsirar da tunani mai kyau a cikin kwakwalwar mutum sannan kuma yana maganin waswasi yawan waswasi yawan tunani mara amfani walgham sannan yana maganin dukkanin bakin ciki yana maganin bakin ciki to kaga anan sai dai a tsarin musulunci a ko'ina shine al'amalu bin niyat shine duk abin da mutum ya yi allah yana ba shi ne gwargwadon abin da ya niyya lokacin da ya aikata wannan abin shi yasa ko ruwan zamzam da aka ce a wallahu alam bi sihhatil hadith ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam yana maganin abin da aka sha ne don shi idan mutum ya sha ruwan zamzam da nufin yayi addu'a ya sha wannan ruwan zamzam din ne Allah ya bani ilimi to sai ya bashi ilimi wannan ya sha ruwan zamzam din ne Allah ya bashi kuɗi sai ya bashi kuɗi wannan ya sha ne Allah ya albarkaci 'ya'yansa sai ya albarkaci 'ya'yan shi saboda haka hatta wannan lokacin da mutum ya sha da nufin ya bashi ya samu waraka ya samu sauƙi daga damuwan da ya shiga sai ya samu sauƙi amma kuma ana yana da kyau duk abin da mutum ya ji a hadisi ko asali ingantacce daga sahabbai ko musamman hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to lokacin da zai tsabbaka wannan abin ya zama yana da kyakkyawan yaƙini yana da yaƙini mai kyau domin filgalib wasu lokutan hata addu'o'i da ake bamu a ce mu yi addu'a inda aka yi addu'a karanta fatiha ka karanta kaza karanta kaza sai mu ga bukata bata biya ba saboda bamu da yaƙini game da ubangiji bamu da yaƙini game da ubangiji yanzu in kace ma mutum duk bukatar da ta taso maka kowace kalan bukata ce ka karanta suratul fatiha ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka karanto ma Allah bukatunka in ka karanta suratul fatiha Allah zai biya maka bukatunka mutum sai ga suratul fatiha kullu ina karantawa fa sau 17 me wani abu mai girma a suratul fatiha saboda haka sai zama bamu da yaqini bamu da yaqini a hali ko duk abin da kaje an ce maka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ana so ka samu yaqini kyakkyawa akai ba a raina kalmomin kalmomin Allah babu abin rainawa a ciki ba abin rainawa a ciki mun karanta a nan a kitabun tauhid annabi musa alaihi salam da ya tambayi ubangiji ya ce ina so ka bani wani zikiri da zan dinga ambatonka da shi Allah ya ce masa ya musa ka ce la ilaha illallah sai ce kullu ibadika ya ƙulu na hana ai duk bayinka suna faɗin la ilaha illallah ni a bani wani special na daban ban da wannan Allah ya ce masa لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع وآمرهن غيري كانوا في كف واحد ولا إله إلا الله في كف واحد مالت بهن لا إله إلا الله yace inda a ce sammai bakwai da duk abin da ke cikin sammai bakwai banda Allah da kasai bakwai gaba haɗi da duk abin da ke cikin su za a sanya su akan tafin sikeli guda ɗaya a ɗauko la ilaha illallah a sanya la ilaha illallah za ta rinjaye su la ilaha illallah za ta rinjaye su to kaga ashe kenan abinda ake so mutum ya dinga samu game da sha'anin ubangiji shine ya zama yana da al-yaqinu al-munafi lishak ya zama yana da yaqini wanda yake kore kokonto ba shakka ko da abu kana ganin sa common ne abu ne wanda an saba mu'amala da shi an saba kaza an saba kaza kullun ina yi kaza kullun kaza kullun kaza to daga lokacin da ka ji cewa ga abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka sauka daga wancan tunanin ka koma tunanin abin da ya zo daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ka ga mutum yana rayuwa cikin ni'ima yana rayuwa cikin kwanciyar hankali abu na gaba shine at-tabayyibu bil miski yin amfani da turaren almiski yin amfani da turaren almiski ƙwala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa wal misku atyabu tibi almiski shine wato mafi daɗin mafi kyawun turare laka yin amfani da turaren almiski yana kore damuwa yana maganin damuwa yana kore bakin ciki yana kore kunci almisku min aqwal mufrihat almiski na daga cikin manya-manyan sabuban da ke sa mutum ya farin ciki yiqwil qalba wa fihi min at-tawahhushi tafrihun yana ƙarfafa zuciya sannan kuma a cikinsu a cikinsa akwai sanya farin ciki daga kuncin da mutum ya shiga damuwar da mutum ya shiga wannan yana sanya shi farin ciki wa yuslihul afkar sannan yana gyara tunani wa yuzhibu bi hadi wa yazhabu bi hadithin nafs yana tafiyar da saƙe-saƙen da zuciya take yi yana tafiyar da ita wa yusirrun nafsa sannan yana sanya farin ciki a zuciya wa ha yana ƙara ƙarfafa zuciya a yayin da ta yi rauni musifful lizahani yana wato tsabtace zuciya ya wanke ta tas ya gyara tunanin mutum muslihul lil fikri yana gyara tunani yana gyara hankalin mutum daka yawan amfani da turaren almiski shi ma magani ne waraka ce ga dukkanin damuwan da mutum ya shiga ciki waraka ce ga damuwa sannan abu na ƙarshe akan wannan gaban shine lamba ta 29 shine al-ilajun nafsi al-ilaju an-nafsi shine yawan mutum ya dinga zuwa yawan zuwa ana masa bincika shi a harkar lafiya ana mar medical check-up kenan ana bincika shi a ga me yake damunsa me ke tattare da shi na cututtuka al'ilajin nafsi ƙariya taju man usiba bida'il itikabi alladhi min a'radihi الحزن الطويل والقلق والأرق وكثرة النسيان وفقدان الشهية شهية للطعام dukkanin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe shi da wannan cuta ta al'itikaf Allah ya jarabe shi da cututtuka wanda suke cututtuka na zamani wanda daga cikin abin da yake bijirowa in mutum ya gamu da wannan cutar shine yawan shiga damuwa mutum ya gamu da cututtuka irin na zamani wanda suke birjik masu tarin yawa da yakan sa wasu wasu sukan sa mutum cikin alhuznu tsawi bakin ciki mai tsawo damuwa mai tsayi walƙalak da kunci da damuwa walƙalaku wal'araku ko wal'ariku wa kasratun nisiyan da kuma wato bakin ciki da rashin nutsuwa da kuma yawan mantuwa wa fuqdani shahiyyati lid'am da kuma rashin wato sha'awar abin da zai ci ya zama abin da zai ci ma baya sha'awansa to duk wanda Allah ya jarabe shi da irin waɗannan to haƙiƙa yana buƙata ila ilajin nafsi yana buƙatar ya je a bincika masa lafiyarsa a duba masa me yake damunsa li yukhaffifa aw yazila anhu ma yajid saboda abin da ke tattare da shi ko ya yi rauri ya sassauta ko kuma ma ya gushe gaba daya ko ya gushe gaba daya kaga anan kenan wannan kuma zai nuna mana cewa shi musulunci ya damu da lafiyar mutum musulunci ya damu da lafiyar mutum shi yasa zamu ga ake nuna mana hatta kaga yawan zuwa a bincika mutum me yake damunsa me yake damunsa kaga a addinance ma yana cikin abubuwan da suke yayi wa mutum damuwarsa so shi yasa zaka ga malaman musulunci suka yi ta magana akan abin da ya shafi harkar lafiya harkar lafiya harkar lafiya ibn al-qayyim ya littafi mai suna at-tibbun nabawi wanda aka fassara shi da yare masu tarin yawa har da turanci the prophetic medicine littafi da yake bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafiyar da harkar likitancinsa alaihi salatu wassalam a cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ibn al-qayyim ya kawo abubuwa masu tarin yawa akan abin da ya shafi harkar likitanci duk wani abin da zaka gani a karanta shi a likitance a yanzu inda mutum zai bibiyi musulunci ya karanci musulunci sosai zai ga cewa shi yanzu karatunsa ya iso amma a musulunci an jima da wuce wannan karatu an jima da wuce shi laka za mu ga galibi ma mafiya yawa za mu ga wasu bincikensu akan ɗaura ne akan binciken abin da ya zo a musulunci abin da ya zo a cikin musulunci to shi yasa musulunci kamar yadda a Allah yake faɗa mana a addini a cikin ƙur'ani ma farratna fil kitabi min shay ba abinda Allah ya yi banza da shi aka share shi a cikin Qur'ani wai ba a yi magana a kan shi ba in dai rayuwarka tana bukatar sa to babu abin da ba a yi magana a kansa ba ko ka same shi kai tsaye a cikin Qur'ani ko kuma ka same shi karkashin tafsirin Qur'ani ko ka same shi karkashin tafsirin Al-Qur'ani to saboda haka in mutum yana da sani akan addini yana da ruhin addini a jikinsa yana da zil na addini a jikinsa kuma yana da wato wani masaniya komi karancinsa akan abin da ya shafi addini akwai abubuwa da yawa na bakin ciki a rayuwa da ba za su dame shi akwai abubuwa da yawa na damuwar rayuwa waɗanda ba za su dame shi sannan kuma wannan zai nuna mana cewa ashe musulunci ya gamsu da duk wani abin da zai ƙara ma mutum lafiyarsa ya gyara masa lafiyarsa matuƙar bai saba ma addini ba matuƙar bai saba ma addini ba ba walintaka ba ce ko tsoron Allah ko tawakkali ga Allah mutum yana zaune cuta tana damunsa ya ce yana jiran hatta ya shi ni Allah yana jiran har sai Allah ya ba shi lafiya ba zai je binciko me yake damunsa ba yana jira ce cuta ce in Allah ya so za ta tafi Allah zai iya warkar da ni na'am Allah zai iya warkar da kai amma musulunci cikin abin da aka karantar da mu akwai al-akhdhu bil asbab akwai riko da sababi akwai riko da sababi wannan yana cikin abin da musulunci ya karantar da mu riko da sababi sai mutum ya motsa sai kuma Allah ya taimake shi sai mutum ya motsa sai Allah ya taimake shi to laka duka duka waɗannan abubuwan da muka karanta akan abin da ya shafi magani ko waraka daga dukkan damuwan da mutum ya shiga zamu ga kun ga bayan duk malama ta yi ta kawo mana tun daga gaban farko ta ji kawo mana ayoyi a a karatun alkur'ani a a yin yawan zikiri yawan karanta kaza yawan karanta kaza cin ayoyin alkur'ani da sauransu sai gashi kuma ƙarshen ya tike da ana koya maka bayan ka karanta ƙur'ani ka karanta aya kaza ka karanta ayatul sakina kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk an gama sai kuma ake koya maka hatta ma ga abin da zaka ci ga abin da zaka sha wanda zai magance maka damuwan da kake ciki kuma wannan zai nuna mana cewa a addinin musulunci bai hana mutum ya ji daɗi ba a rayuwarsa kun ga yanzu kamar talbina da muka yi bayani aka ce ana haɗa shi da dabino da kuma madara kaga kowanne a cikinsu abu ne wanda Allah ya masa ɗanɗano mai daɗi kowanne a cikinsu ashe kenan addinin musulunci bai hana mutum hatta abin da zai ci wanda zai ƙara masa lafiya bai hana mutum ya ci mai kyau bai hana mutum ya ci mai daɗi ba bai hana mutum ya ci mai daɗi ba ibn al-qayyim a cikin tibbun nabawi hatta naman kaza fa'idoji masu tarin yawa masu tarin yawa ya kawo ta tare da ita yace ga daɗi a baki ga amfani a gangan jiki ga kuma koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abinci me ka fi so yace allaham shine nama a cikin abin sha me ka fi so yace alhulwul barid alhulwul barid abu wanda yake alhulwu mai zaki albarid mai sanyi shine abin da ya fi so a cin abin sha mai zaki mai sanyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan Allah ya ce qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq ka gaya musu cewa wane ne ya haramta adon Allah da ya saukar ma bayinsa da kuma dadadan arziki wa ya haramta Allah ya halatta qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah Allah ce ka faɗa musu masu imani wannan abin nasu ne a nan duniya sun yi tarayya da kafirai amma amma a lahira fa khalisatan yawmal qiyama kebantacce ne ga masu imani a ranar tashin alkiyama kebantacce ne ga masu imani a ranar tashin alkiyama to shi yasa addini bai hana mutum ya more da kuɗinsa ba duk abin da za a ce maka ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza zai kara maka lafiya matukar kuɗin ta hanyar halal ka samu su shikenan matakar ta hanyar halal ka samu kuɗi shikenan ka nemo kaza ka nemo kaza ka nemo kaza ka nemo kaza zai ƙara maka lafiya shikenan musulunci bai yadda a ce mutum yana da arziki yana da kuɗi amma ya zama baya moran kuɗinsa ba addini bai yadda da haka ba addini bai yadda da haka ba in Allah ya ba ma mutum dukiya ya ba shi kuɗi da zai sayo mai kyau ya ci mai kyau ya sha mai kyau to Allah yana so ya ga wannan tasirin a gangan jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani ya sanya tufafi tufafinsa gaba ɗaya sun yi datti sun yi dukun dukun ya ce masa kai baka da kuɗi ne ya ce ina da shanu guda kaza ya ce don me ba za ka sayi da wasu daga cikinsu ka nemo tufafi mai kyau ba Allah in ya baka arziki yana so ya ga tasirin ni'imansa a jikinka yana so ya ga tasirin ni'ima a gangan jikinka alaman ka gode ma Allah kenan alaman ka gode ma Allah kenan amma ba zunzurutun takawa bane da tsoron Allah Allah ya ba mu mutum kuɗin da zai sanya tufafi mai kyau amma kullun dukun dukun kullun a matsatsake ba zunzurutun tsoron Allah bane ba zunzurutun tsoron Allah bane ko kullun ga gashi furu furu ba ma wanka balle wanki wannan duk ba tsoron Allah bane ko Allah ya bashi kudin da zai ci mai kyau amma kullun kullun yana fama da cikar ka mutu iyalan shi suna fama da cikar ka mutu abinda Allah ya ce mana kenan yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda yake da yalwa ya ciyar daga yalwan arzikin da Allah ya bashi wanda kuma bayi da shi to ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya tilasta ma rai sai abin da Allah ya ba mu wannan ran Allah baya tilasta ma mutum sai abin da ya bashi daga abin da ya bashin kuma daga cikin ya gode masa shine ya ga yana tasarrufi da shi a cikin rayuwarsa yana moransa a cikin rayuwarsa kaga ai ko mutum ne yayi maka ne yayi maka kyauta mutum ya dauki misali tufafinsa kala goma ko sha biyar ko ashirin ya baka amma duk da haka ya ga kuma har yanzu ne wannan dai dukun dukun din da kake fama da shi a baya har yanzu dai shi kake yi ai ba zai ji daɗi ba zai ji ransa bai masa daɗi ba ballantana ubangijinka wanda shi ya san cewa wane na bashi shi ya sani ba cewa aka yi dolen dole sai ka nemo tufafi mai tsada ka kece raini ba a Allah ya maka nima saboda duk wanda ya ganka dukun dukun kallon abin tausayi zai maka ya ce Allah sarki wane wane kan bayi da shi wane abin tausayi bayan kuma Allah shi ya san ya baka Allah shi ya san cewa ya baka saboda ka addinin musulunci ba ba ƙauyen addini ba ne musulunci ya yadda mutum ya wataya matuƙar wataya wannan ta halalci abinda ake so ga dukiya shine iktisabuhu ya zama min halal wa infaquhu fil halal lokacin da mutum zai samo dukiyan ya samo ta ta halal idan zai kashe ta ya kashe ta ta halal shine abinda ake so kar mutum ya bari haramun ya dinga gittawa cikin abin da yake sawa ko cikin abubuwan da yake ci ko cikin ababen da yake mu'amala da su a rayuwarsa kada mutum ya bari haram ya dinga kai komo tsakani wannan shine abin da ba a so amma duk wani abu makamancin haka wannan ba wani abu bane ya samu ta halal ya kuma kashe ta halal to da haka wannan abu na 29 shine abu na ƙarshe cikin ababen da malama ta kawo mana su a matsayin maganin damuwa ko kuma waraka ga dukkanin damuwan da mutum ya shiga abu na gaba wanda za mu tashi a kai shine insha Allah shine adrarul huzn shine cututtuka ko illolin da damuwa yake ma mutum a rayuwarsa wanda shine abin da za mu ci gaba a kan shi wanda kuma za mu ji a illolin bakin ciki ga zuci ga rayuwar mutum ta fuskoki guda biyu fuska ta farko ita ce adrarul huzni min nahiyati shari'i illolin bakin ciki a shari'ance na biyu kuma shine adrarul huzni min nahiyati tib illolin bakin ciki a likitance a lafiyance kaga idan mutum ya hada duka biyu ga illolin shi a shari'ance ga kuma shi a lafiyance ko a likitance sai mutum saboda ka san mutane galibi a idan kana so mutane su fahimci abin da kake so su fahimta to in kace mai bakin ciki zai hana ka ibada zai hana ka bautan Allah duk ba zai fahimci wannan ba amma kace bakin ciki zai sa zuciyarka ta buga ka mutu to zai gane me kake nufi zai fahimci me kake nufi saboda ka ka san mu galibi wallahu ta'ala alam illa man rahimallah mun tsoron cututtukan duniya sama da wutar lahira mun tsoron cututtukan duniya sama da wutar lahira shi yasa za ga mutum za ku za a jima ana karanta masa aya da hadisi karkare mu kuɗi ta haram amma baya ji ya tara dukiya ta haram jingim amma ran da likita ya ce masa idan ka sake cin mai in ka sake cin mai za ka gamu da matsala kaza karka sha siga karka ci magi karka yi kaza to har abada ya gama cikin har abada saboda ka muryar likita ya fi ƙarfi sama da ayoyin ƙur'ani Allah ka shirya da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifan mu ya ji kan malaman mu Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci unguwannin mu ya albarkaci garuruwan mu Allah ya albarkaci ƙasar mu Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya a cikin garuruwan mu Allah subhanahu wataala ya mana albarka Allah ya kare mu daga bala'o'i da bakin ciki da damuwan duniya da lahira Allah ya haɗa mu da alkhairai da farin ciki duniyarmu da lahiranmu Allah ya mana albarka ya albarkaci gidajenmu ya albarkaci sana'o'inmu ya albarkaci kasuwancinmu ya albarkaci ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci nemanmu abin da ya bamu Allah ya sa albarka a ciki wanda ba mu samu ba Allah ya tsare mu daga neman haramun Allah maɗaukakin sarki ya sa alkhairi a rayuwarmu waɗanda suke da mata da 'ya'ya Allah ya wa matansu albarka ya ma 'ya'yansu albarka waɗanda suke nema cikin maza Allah ya ba su mata masu tsoron Allah masu nema cikin mata Allah ya ba su mazaje masu tsoron Allah waɗanda suka yi aure babu 'ya'ya Allah ya ba su masu albarka Allah ya ba su masu albarka waɗanda ya ba su Allah ya albarkaci abin da ya ba su inda ake da rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mata da miji Allah ya sulhunta su Allah ya sassauta abin da ke tsakaninsu na damuwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana zaman lafiya a cikin gidajenmu da dukkanin rayuwarmu baki ɗaya abinda za a yi na rantsar da sabbin shugabanni muna roƙonka ya ubangiji wannan sabbin shugabanni da za a rantsar kamar yadda muka yi addu'a a farko ka zaɓa mana shugabanni na gari muna da tabbacin cewa Allah bai yi watsi da addu'o'inmu ba muna da kyakkyawan yaƙini game da ubangiji cewa Allah ba zai kunyata mu ba Allah ba zai tozarta mu ba mun fawwala lamarin mu gaba ɗaya zuwa gare ka ya Allah Allah ka sa a rantsar da su cikin alkhairi Allah ka sa a rantsar da su cikin alkhairi Allah ka sa su jagorance mu cikin alkhairi su jagorance mu zuwa ga dukkanin alkhairan duniya da lahira waɗanda za su zarce Allah ka sa su zarce cikin alkhairi waɗanda za su zo sabbi Allah ka kawo su cikin alheri waɗanda za su sauka Allah muna roƙonka ya ubangiji ka yafe mana ka yafe musu inda muka yi kurakurai muka gaza Allah ka yafe mana inda suka yi kurakurai suka gaza Allah ka yafe musu Allah ka yafe mana ka yafe musu Allah ka tara mu da mu da su duka a cikin rahamarka Allah ka yi mana rahama ka yi mana albarka Allah ka yi mana albarka shugabanninmu Allah ka yi musu jagoranci zuwa ga abin da ke shine daidai duk wani abin da yake mana mara kyau mara albarka Allah ka kawar da tunaninsu daga gare shi Allah ka kawar da tunaninsu daga gare shi duk wani wanda zai kawo musu cikas ko ya kawo musu mummunan tunani ko mummunan shawara da za ta zama cikas ma wannan kasar tamu ta kowace fuska fuskan ilimi ko fuskan tsaro ko kowace fuska ya ubangiji ka nisantar da shi daga gare su ka nisantar da su daga gare shi ko da yana kusa da su Allah ka hana shi tasiri a mulkin nan Allah ka hana shi tasiri a mulkin su Allah ka hana shi tasiri a mulkin su Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته